وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن أوا مسلمي ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابوني قوة الرجب وتنبقي شكرة تدبود لليهود أربعين دهود bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma cikin baka uku ga watan biyu shekara ta 2023 sura ta bakwai muke ciki suratul a'raf kuma aya ta 18 zamu tashi afwan 182 darasi na 20 kafin na je yanzu wani labari ke ishe ni cewa malam akwai fa wata matsala na ce mecece shirin da wai ake yi na kidayar jama'a ana tsammani wai a ramadan za a yi shi to mai bayanin shi to ai wannan in har abin nan ya tabbata kullum nakan ce abu kaza ya tabbata dan ba ma yin magana sai in mun gamsu da eh abu akwai dalili akwai haka ne akwai abu saboda wala taqfu ma laysa laka bihi in ko ya tabbata to dan sai kai gini illar ita ce in har za a yi kidayen nan a watan ramadan to ina addininmu yake tun da ƙila a ce cikin kwana biyar bisan da muke tsammani a modus ɗin a iya cewa ba zirga-zirga ina zuwa tafsiri to ina hadadin sayan kayan shan ruwa ina mutunta kuma ainihin addinin da mu muka fi yawa a ƙasar nan ina yake ƙila ka ce kun bi yawan ce ƙwarai kuwa saboda musulmi zai iya auren mata hudu kowannen kunan in yana da hali zai iya auren mace hudu haka ne kuma kowace ta haifa masa ƴaƴa hudu matanka hudu kowace da ƴaƴa hudu akalla kana da ƴaƴa nawa su sauran da muke tare da su ba haka suke ba sannan kuma su fi ka yawa a hankalce a cikin tsarin demography fi nizami demography demographically su fi fiye amma ka ake so a wasa da hankali to muke cewa tun da mun fi yawa ina la'akari da addininmu da mutuncinmu in har za a yi wannan abun a watan ramadan to ina shugabannin arewa da suke wani komaji wani lokaci arewa arewa misali na'am arewa muna kishin to ku yi magana mana an taɓa addinin arewa misali su ma waɗancan kar a taɓa musu nasu ai adalci amma rashin kimanta mu ne in har ya tabbata kulura in ya tabbata a ce za a yi a watan ramadan ɗaya kenan na biyu akwai yiwuwar a murɗa ainihin alƙaluma ɗin a ce an fi ku yawa tun da ƙunshin za su yi abun yadda ɗan uwa ke faɗa yawanci babu namu ce ita npc kenan National Population Commission ba da ce NPC ba sannan kuma akwai yiwuwar baya ga nan ya zamanto a ci an fiko yawa sannan hatta ma raba arzikin ƙasa ka cancana wainar ƙasa a kan wannan za a ba ku ƙa'idar abin da ake kira revenue allocation zai ginu ne akan nawa ne kano ok kano kuna da miliyan uku ne kawai misali ana iya mutu alƙalamin saboda mu sarakan bacci ne muna da wakilci da ya kamata duk inda suka ji an taba mu ku yi magana kowa ta ka yi magana haƙinka shi ma rashin son zama lafiya ne shi wani a tunanin wasu to me amfanin wakilci ga shi na yan siyasa kun karaɗe kuna neman ƙuri'a jama'ar da kuke neman ƙuri'an nan nasu ku yi abin arziki in an taɓa wanda kuke wakilta ku ce a ba daidai ba ne haka sauran suke ba ba ku da wani amfanin ba za ku yi haka saraka wannan magana da ɗan'uwa ya yi kamar yadda na saba faɗa Allah ya sa'a ba haka ba ne fatan muke amma in ka rena allura ba ƙarfe ba ne zauna a kan tsininta ka ba da labari ɗan hakin da ka rena shi ka tsone ma ido saboda an sha irin wannan da yawa a ƙasar nan sai ga shugabannin masu shugabannin arewa da sai ga rikici yawanci maganar muna komaji in za ta taba mulkin mu in za ta taba samun mu shine maganan dan nasiru yace haridin idza ma sima khasfan jahuhu wa idza yusamu ilahuhu lam yahrud cikin daliya din shi ci saka iska mutun yana kumfar baki idza ma sima khasfan jahuhu in aka sa digon dan ba za a taba mukamin shi sai zama haridin ay ghadban amma wa idza yusamu ilahuhu lam yahrudi ana taba bin yasa kace eh nan babu ruwan kun bai abin nan to daka wannan tsokaci da kai muhimmi ne saboda makasudin majalisin karatu shine ka tabo abubuwa da suka shafi rayuwar al'umma ina magana ta sannan kuma waɗanda muka sani 'yan siyasa ne da muka san su masu manufa ba ma kyale su mukan ce to ku ga kaza ga kaza shi ne ma'anan abinda kuke kira democratic representation na da lecture gobe a biyu ke insha Allah mai taken leadership and national building gudumar matasa wajen menene jagoranci za ka kawo ɗin abubuwa ɗin da yaddan Allah saboda makasudin shi ne mai ina ne inda ke ciwo sa hannu a wurin ka shafa rock kun gane abin da nake nufi ko Allah ya kawo mana magana kuma kusan hadarin wannan a ce an gina adadin yawanku da shi za a dinga dan baku wainar ƙasa hadarin sa ma sai fi hadarin siyasar da kuke jin za ku yi alal misali sai a kalli gari mai tarin yawa irin Kano a ce duka duka ko nawa ne kawai akan wannan za a baku abin da za a baku wata jiha a turut ta ci gaba da kifa kwando akan arzikin ƙasa saboda kuna bacci wakilanku ba su amana wannan abubuwa ne da ya kamata mu sa ido a kansu karka ce haya bane na duniya to a duniya kake neman lahira ne Allah ta'ala ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhir sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka amma kar ka manta rabonka na duniya to Allah kai mana mai kyau amin ka samu dace ka samu fadaka ka samu samu wakilci nagartacce wanda zai ji maganar Allah ya jiyar ba wakilci da za a wakilci aljihu da mukami kawai ana ta hayaniya da hayagaga ba Allah ka gyara kasanmu ka ba mu shugabanni nagartattu za mu tashi kamar da kuka ji ayar da na ambata ikra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال الله تبارك وتعالى في الآية الثانية مع الثمانين بعد المئة Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu sanastadrijuhum zamu yi musu talala mai kamar sake shine istidraj suka gabawa ya ƙaryata Allah ya ce addinin musuluncin nan kaza ka ya faɗi abin da yake sai kuma Allah ya bashi dukiya mai yawa ya bashi lafiya ya bashi duk mukami mai imani in bai mai da hankali ba sai a jarri mai imani to a shaka abin yake sai faɗa rai Allah ce muna musu talala ne karka roƙo a shimfiɗa maka arziki a duniya fala-fala faka-faka ba shi ne adireshin kai agun Allah kana da kasuwa a wurin shi ba ya faɗi waɗanda suke da matsayi ya ce inna akarmakum inda Allahi atkakum inna Allaha alimun khabir can cikin sura mai lamba 49 al-hujurat saboda haka Allah ya ce waɗanda suka tsare ta ayoyinmu za mu musu istidraji min haisu ta inda la'alamu na ba su sani ba na sha ba da misali idan daga nan unguwar unguwar mu ta kundila misali inda za ka samu doki ko jaki ka ɗaure mai igiya a ƙafa igiya mai tsawon kilomita hamsin kai ka zauna nan ka rike shi kawai sannan ka ɗauka kuma fili ne fetal jakin nan ya yi gudu iya gudun shi kana rike da igiyar duk lokacin da ya ƙura malejin igiyar fa yaya sai ka gawo shi to sai ɗauka ai na samu yanci bar in kewaye har bangon duniya ba za ka je bangon duniya ba saboda an maka talala mai kamar sani waka Allah ke makafarai haka duk wanda ya mai da sabo ɗabi'arsa yake ganin babu komai ya ji tsoron istidraji Allah ko istidraji ba kyau istidraji ba daɗi ko mutum ne da kasan ya fi ka ƙarfi da dukiya da matsayi ka zo ka zage shi ya ce ba komai ci gaba sai ka ce a barin ƙara gobe ya ce ci gaba kai ka san lokacin da ya juyo ba zai maka daɗi haka ne to wannan mutum kenan to nan Allah ta'ala ke cewa na mai tawane wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka kare ta ayomu sanastadirju za mu musu mai talala istidraji min haythu la ya'lamun ta inda wato bu sani ba wa umli lahum ina musu jinkiri ne inji Allah ina daga musu kafa ne shi yasa ya ce min لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار karka taba tsammani Allah a arafkane yake game da abin da azzalimai ke yi yana jinkirta musu ne saboda wata rana wanda idan duna kan yi tsuru tsuru dabura dabura cikin rikicewa tashkhas bihi al-absar zaka jinkiri ne kawai arabtum wa umli lahum ina musu jinkiri ne inna kaidi matin kaidina ma'ana mataki na na kariya makiya na da karfin gaske Allah yana da ainihin kaidi irin nashi arabtum yawa shine ka iske ya ba bawa har ana cewa in kaga Allah na turo mu bawa arziki yana sabo a to istidraji Allah kuwa kaka ce to ni gashi ba na wasa da sallah azumin nan ba wasa ya nake cikin takura wayyo bawan Allah ba nan take ba ai da duniya nauyinta ya kai fiffiken sauro gun ubangiji da bai ba kafiri ruwan sha ba wai dan ka sallama ba ta ma isa ba ne ta yi kasuwa gun ubangiji ya yi ta ne a matsayin gidan ibtila'i da jarabawa gidan cin kwakwa ne gidan aiki ne tukuru kuma gida ne na wucin gadi gida ne da munafiki sai zama waliyi a idanun wasu waliyi kuma zama na banza a gun wasu gida ne da kafiri a ce da shi labai mumina ce kai na banza ne kai duniya ke duk wanda ke duniya sai ya gamu da abu takwas na taɓa lacca a kai ya ce samaniyatun tajiri alan nasu kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya har zuwa ƙarshe mutum zai game da ainihin sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun har zuwa ƙarshe za ka gamu da bakin ciki da farin ciki da talauci da lafiya da cuta duk jarabawa ce to bai kamata ta dame ka ba ta dame ka don ka ci amfaninta saboda ka sami sakamako mai kyau a can Allah ka datar da mu amin وأملي لهم إن كيدي متين آية قبل أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا الله تتوي سكا فرمك باسا تنانين تفكر daga cikin aikin zuciya tunani wani mutum za ga ya shiru ɗayan biyu ko bakin ciki ne ke fafare masa zuciya ya rasa ne wani kuma za ga ya shiru tunani kawai ke oh Allah ne ya kalli sama ya kalli bishiya to abinda ake so kaso mai tsoka na zuciyarka ta tafi zuwa ga tunani kan kai kanka da ba haka nake ba yanzu ga shi yanda nake shekaruna suna karuwa da sai dai in ba da abinci a ci a tuwo yanzu kuma ne ne ake ba ni sabar ta juya take da to wani tunani ke ka kalli ƙauyenku da ka taso in ka je sai ka iska wurin kamar ya tsoke ba kamar da ba ina kana yaro sai ga fili ka ce wai ina bishiyar nan ne ko da ziki ga ce babu ita tafakkuri in shugabanci ne ka yi tunani ga wasu can sun yi na taɓa ba da misali 1979 na faɗi wannan ya fi sau ɗaya a nan majalis da sauran 79 lokacin jamhuriya ta nawa in kun sani ta biyu ne ko yawwa a lokacin Najeriya na da jihohi nawa ne sha tara madalla saboda ai sai daga baya aka ƙara ainihin biyu ai suka zama ashirin da ɗaya akwai ibom da katsina 87 to 79 ɗin nan fa duk gwamnonin da suka yi mulki a lokacin babu ɗaya yanzu a rai in ban da mutum biyu kai lissafi na faɗi wannan shugaban ƙasa a lokacin ba npn ba ne take mulki kyau shagari allah ji kanshi ina shagari yau ina mataimakinsa alex ekiweme ibo gwamnoni na sha tara duk babu ɗayan banda mutum biyu awal ibrahim na jihar naija a lokacin wanda sarki ne da jim'in wabodo na tso anambra in ma yana raye kenan yanzu duk sauran su ne kai da kake hankoron za ka yi mulkin allah ya ba da sa'a allah tabbata da alkhairi za ka yi mulkin jiha mai faɗi irin nasu tsohuwar gongola jiha na wata biyu ce yanzu an datse ta wanda duke nema sai da nema a adamawa ɗaya kuma a taraba tsohuwar kano sai dai ka nema a jigawa ko kano tsohuwar plateau nasarawa da kaza kaza tsohuwar haka sokoto nawa aka sata kaduna ma kekiya ce katsina da kano wa'in gaya muku a dacin sai ka iska mai mulki yana jihohi wajen ainihin guda uku zuwan faruku ina wata lacca a lokacin tafsiri na a kaduna ya taɓa zuwa gun tafsiri a kadpol ya ce malam ina son yi bayani na jo na faru ban manta ba tsohon da ya gaunan borno a da lokacin tana haɗe da jihohi uku ne yanzu misali ya ce a lokacinmu abinda muke samu ba mai yawa ba ne ya dai nuna yadda rayuwar take kamar hankaka na'am makasudi duk babu kowa an tafi in ka kalli gwamnonin da suka wuce yanzu hannakan ba da misali abubakare uku duk babu su abubakare minamu a kano allah ji kai abubakar barde tsohon gongola abubakar tatare ali duk ina suke to kai baka da wani afa in mitta fa humul khalidu to da ka bawa idan ya shigala da ita duniyar nan sai ta wahalar da shi kawai so ka dinga tafakkuri game da yanayin halittar shi yasa Allah ta'ala yake cewa kamar da muka ji a wannan aya na'am yace awalam yatafakkau shi mutane ba sa tafakkuri to tunanin da Allah yake so sai ce ma bi sahibihim min jinna ma bi sahibihim min jinna yo mutumin nasu ai ba hauka ke tare da shi ba ana annabi Muhammad mahaukaci ne ba mahaukaci bane Allah ya kore mai wannan abin yace su lura da shi mana ai suna da babban abin lura game da sahibihim mutum mana annabi ake in ma za ku soke shi ku ne fa mutanen maka waɗanda ko ajiya ba kwa yadda ko ba junan ku ajiya abu jahalin baya ba abu lahabin a ce ba ka da amana zan kawo muhammadu al'amin kafin bayan sumanin sukan ce mai gaskiya ne to inda yana da jinna hauka yi haka to sai Allah ya kama su da dalili mai karfi awalam ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna sahibin nasu ya yi ba shi da wata hauka ko? yawwa shi ne malin ke cewa fada ƙaunar kuffarin asabatu jinnatun kama huwa illa min jahannama jannatun yace jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun fada ƙaunar kuffarin asabatu jinnatun kama huwa illa min jahannama jannatun jannatun jannatun jannatun yace sakamakon mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harirun baragi alhariri silk na aljanna da kuma aljanna fada qawla kuffarin kai yi watsi da maganar kafir da suke cewa asabatu jinnati wai jinna ta same shi ma bi sahibihum min jinn fama huwa illa min jahannama jannatin jannatin jannatin sun lugha al-arabiyya shi Muhammad bai kasance sallallahu face junna garkuwa ce gabarin shiga wuta in ka bi shi awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna ba sa tuntuntuni mutumin nasu ba shi da jinna amma haka ce ba in huwa illa nadhirun mubin shi fa manzon Allah bai kasance ba face nadhirun mai gargadi ne mubin mai kuma bayyana gargadi aya ta gaba
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض shin mutane ba sa du ba sa ba sa ba sa duba ne duba sai dai kace ba sa dubi ne ba duba akwai dubi akwai duba akwai dubiya dubiya da Hausa mai kenan da mara lafiya duba fa kai ka sani ka yi dubi fa shi ne wurin ga fahimtar hausa da kyau an haife ka ba haushe daban laƙantatta daban ba sa yin ainihin dubi ne an gane fi malakutis samawati walar cikin wato ainihin mulki mai isa mutuka shine malakut mubalaga ne ai malakut fa'alut rahamut mutane su kalli irin mulki dake jibgi a samaniya da kuma ƙasa malakut kai na kake da mulki kalli sama da kyau ka san isa ta kai isa ta taba kecewa ta taba yagewa hal tara min futur kun taba ganin ainihin fiction ta fashe farji albasar ka sake duba ko zaga yan kalbi ilayka albasaru hasayid ba za ka gani ba to mulki ne kai naka ginin sai ka yi rufin ɗaki ka sa silin ka tokare don kare faɗo nuna min matokare a sama kallin ruguji na jirgin sama bai taba yaga ta la ilaha illallah malakut kalli ƙasa daga nan Kano sai ka je ko ina kake so a bangon duniya malakut ga ta nan a shimfiɗe kuma ƙasar wannan wurin ba ita ce can ba can ƙasar gishiri wancan ƙasar kanwa wancan tana shuka wannan ba ta shuka mahalicinsu kuma ɗaya ne la ilaha illallah kuma ciki kuke gini ita kuma ake tsaga ta a sa ku ciki ta kuma kunshe ku ita kadai ta dauki mamatanku a ciki ta haɗe su ta kuma dauki waɗanda ke rayu suna zabar ganiya a bayanta malakut ba ta taɓa cewa wayo Allah amin nauyi ba malakut Allah ce to ku duba mana wannan bai sheku abin lura ba in har za ka yi mamakin wani mai ilimi ya gano waya daga nan sai ka yi waya da mutum da ke cana ka ce in banu isra'il to kai banu waye ka kai yani ya jama'a mutane ba sa dubi cikin wato ainihin dankararrun mulki a cikin sammai da ainihin kasa saboda malakutu mabalaga ne wannan kenan wa ma khalaqa Allahu min shay mutane ba sa kallon abinda Allah ya halitta min shay na daga kowane abu samudawan da aka ce za ga mutum wato wajen sai ka samu mutum tsayinsa kusan ka ce falwaya na wuta biyu tsayi ba girma kuwa sai je farauta in ya samu giwa sai ce to dan abin da muka samu kenan ayi kalaci da shagi mu za a dan lashi na yabu kamar kai ne ka ba ɗanka ko sai kwaya ɗaya ce ba ba tsaro ne la'ila to ina suke yanzu ya rabbal alamin to halitta to shi wannan ba saboda kake magana da shi da cinnaka kuma duwaye su yanzu da muka yi sallar juma'a ɗazu waɗanda suka zo sallar juma'a nan a da kuma kowane masallaci a faɗin duniyan nan a mota ka zo a ƙar ka zo a keke halittun da ke ƙarƙashin turɓaya da kataka suka mutu ka san adadinsu kuma Allah ya san da su kuma kai dalilin mutuwarsu kuma ba ka da zunubi kuma sun tafi kenan ba za su dawo ba haɓa mutane ba sa kallon wato abinda Allah ya halitta na daga kowane abu sannan kuma wa an asa an yakuna qad qitaraba ajaluhum wa an asa kuma ya kusa me yiwuwa ne ajalin su ma ya kusa ba su sani ba yanzu ga muna muna kallon juna wani kila cikin daren zai tafi zan tafi zaka tafi zai tafi Allah kaɗai sai wani kila gobe ne shine Allah ce ba sa tunawa wa an asa kuma lalle ya kusata an ya kuna kadikitara ba ajaluhu ba su sani ba ajalinsu ma ya kusa kana da burin shekara arba'in sauran ka kwana arba'in a duniya da ka sani ba kana da burin shekara hamsin ba ka da watanni biyar da suka rage Allah ya bar makan shi gaibe kai dai kawai aiki kawai don ya baka alamomi wani ya tafi kai ma za ka zo na ne to shine Allah ta'ala yake cewa ya kusato a ce ajalinsu ya danno fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun to da wanda zance ne bayan qur'ani kuma za su yi imani fa bi ayi hadith na'am fa bi fa bi ayi hadith da wani qur'ani da wace magana za su yi imani in ka ji kafirai wasu suna wani bikin kona qur'ani yawan kyale su matsiyata ne kawai wani kafiri wai a sweden a stockholm ya kona ƙorani ku yi ta yi sai ne sun yi tuntuntuntun shi yasa a irin wannan gaba ina jinjina ma erdogan na ƙasar taki ban san shugaban da ya fito ya ce sweden sai kun yi maganin wannan kafirin bai ce ba za ku taɓa addinin ba ba san wani shugaba na ƙasar laraba da ya magana ba tunda kuma turkey memba ce a kasar nato northern atlantic treaty organization laraba suna kiransu hilfu nato suna da kasashe sun fi wajen ashirin da nawa a cikin kungiyar turkey tana ciki da turai take ita sweden tana da application tana son ita ma ta shiga to cikin membobin kasashen idan ɗaya ba ta amince ba za ka shiga ba to sai Erdogan ya rike wannan makami ya ce ba za ki shiga NATO ba ba za ki shiga ba don kin taba Qur'ani sauran munafikan kasashen guda tara suka ce mun goyi baya ta shiga kuma a Sweden din sun so su kona a taura ko ba taura bane abin da guda su amma shine jafin Yahudawa sai gwamnatin kasan ta hana Qur'ani suka ce to yanci ne mutum zai abin da yake so والكافرون هم الظالمون muka ce to kuma sai me me kai saboda haka Allah tabaraka wataala saboda wannan shugaba Allah ya kara mai kariya yayi ta mana irin su masu kishin addini wanda da mulkin su suke ba addinin Allah kariya saboda fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun aya ta gaba من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون وند دك الله يبتر من يضلل الله فلا هادي له من دك وند يضلل الله وند دك الله يبتر to ka sani fala hadiya lahu ya ba shi da mai shirye da shi don ka sani shiriya a hannun Allah take haka ita ma bata din to Allah ka ƙara mana shirya Amin.
wanda Allah ya batar ba mai shiryar da shi wa yadharuhum haka Allah zai bar su fi tughyanihim cikin wuce iyakansu ya amahuna suna fagamniya fagamniya shine ya amahun tsohuwar Hausa ce in ka ce fagamniya suna dawurura ba su san inda su tafi ba cikin dimuwa ya amahun ma'ana haka muke barin kafirai cikin wato wuce iyakansu da shishiginsu ya amahuna suna fagamniya na'am
يسألونك عن الساعة أيان مرساها Mm.
قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون yas'alunaka anis sa'ati ya rasulullah mutane suna yawan tambayar ka game da ainihin sa'a sa'a suna ne daga cikin sunayen kiyama Allah ya kira tashin kiyama sa'a misali a sura ta 54 aya ta farko yace iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar sa'a ta karato kiyama ga wata ya dare Hmm? So ana kiran tashin kiyama sa'a. Sa'a kuma takan zo a ƙur'ani ana nufin wani yanki na lokaci kawai. Ya ce wa yau mata sa'atu ya kusimul mujirimuna ma labithu gaira sa'a. Kazalika kanu yau fako a cikin sura zama talatin suratun ruh. Ran da sa'a za ta tsaya kiyama masu laifi kafire ‘yan wuta za su ɗauka a duniya ba su raba illa sa'a ɓangaren lokaci. Da kenan kaga jinas na ishtiha sa'a kiyama sa'a ɓangare na lokaci. A raftun? To, amma a nan suna tambayar kiyaman zan Allah game tashin kiyama. An gane ko?
نعم ayyana mursaha yaushe ne ne lokacin tabbata asalin mursa daga al'irsa ne shi yasa akan ce filmina hunaka amakinul irsa lissufun inda jirgi ke zuwa yayi abin da suke kira docking kun gane idan ka je misali port na Lagos ko misali Port Harcourt ko Calabar inda suke da ruwa to inda jirage ke tsayawa nan ana kiransa irsa kafuwa to yaushe ne ne kiyama za ta kafu ta tsaya cak da ta tazo rabtun dama sunanta alkiyama to suna tambayi kiyaman zan Allah wai yaushe ne ne lokacin tashin kiyama qul gaya musu ya rasulullah innama ilmuha inda rabbi ai sanin lokacin kiyama wallahi yana gun ubangiji ne la ilaha illallah a cikin sura mai lamba 31 aya ta 34 Allah na cewa mai inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ما بدن غيبي غدا سورة القمان كده sauraka ilimin sa'a na gun Ubangiji, ƙulga ya musu innama, inna ma suna kiranta mim lilkaf, don mimin kan zo a ma'ana har guda goma, takan zo za'ida, ya ce wa raƙiƙin ra'a idha ma kusurin, inda Ibn Jazari, wa raƙiƙin ra'a idha ma kusurin, ka za ka ba'adal kasar haisu sakanat. إن لم تكن من قبل حرف استئلاء أو كانت الكثرة ليست أصلا أشكين تجويدي ابن جزري كده محل الشاهد ورقيق الراء إذا ما سكت دو إند ما تزوبين إذا سننت زائدة yace ya taliban khudh fa'ida ma ba'da idza za'ida duk inda kace idza ma idza ma aratta ad-dahr an qari kace da abokinka idza ma aratta an ta'tini kansa kace idza nan ma za'ida ce to haka ma takan zo a mami guda goma takan zo saboda alkaf takan zo da sharadi aramtum to anan sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace qul inna ma ilmuha inda rabbi yu ay ilminta ilminta ita ne ita as-sa'a inda rabbi tana gun ubangiji wannan suna kiranta al-indiyya adh-dharfiyya yani indiya da aka suka ce karkace haza indi yace yaquluna haza indana ghairu jaizin faman antum hatta yakuna lakum indu kaji me karambane ya ce mu indana cike kuma aso haka na da wani indu faman antum hatta yakuna lakum indu yaqulu inda shar saboda ilimin tashin kiyama nagun ubangiji na لا يجليها لوقتها إلا هو ba mai bayani dalla-dalla kan lokacin kiyama sai shi shiwa jalla jalaluhu ba wanda ya san lokaci ko da hadisi ya tabbatar ran juma'a ne wace juma'ar ce na'am ina tuna wata waka tun muna yara sai ka ji ana cewa Allah ya sa muna da rabo ranar ranar juma'a ƙarshe a ƙasar hausa yara ƙanana allah ya sa muna da rabo ranar juma'a ƙarshe sai mu dinga ce wace rana ce juma'a ƙarshe suka ce ai abin da ake fahimta juma'a da daga nan sai kiyama ta tsaya la ilaha illa Allah ka ba mu sa la yujalliha liwaqtiha illa hu ba mai iya fayyace lokacinta in ba Allah ba saqulat fis samawati wal ard ai al'amarin kiyama yayi nauyi a sama da ƙasa duk mala'iku babu wanda ya sani saqulat lamarin ta da wahala shi sa ga dukkanin bayin Allah na gari kowa sukan ce mu mun tattara kayan mun tora can muna jira ne a ce mota fa to ku tashi haka waɗanda suka gane duniya da lahira suke bai hana su neman duniya gwargwadon gyara lahirarsu ba Allah ka dace da mu la ta'atikum illa baghta kiyama ba za ta zo muku ba sai baghta menene baghta katsahan ba a yi aune ba mu ci gaba ne ko mu tsaya nuwasil tayyib la ta'atikum illa baghta sa'a ko ka ce kiyama ba za ta zo muku ba fa sai bakta bahaushe yana da yana da bakta a hausa?
kwasa bahaushe kwasa a in asalin asal larabcin
kwasa a a ko aje kwatsam wannan mun sani ita kanta bakta bahaushe yana cewa bakta ta?
ana fadi yana faɗa mana yana faɗa mana kawai sai zo mun bakta ta Mm.
shine kwatsam ko ka ce kwamfa katsahan kwatsan ban yi aune ba Razatu.
duk shi ne ma na bagtatin to Allah ce kiyama ba za ta zo muku ba illa bagta Allahu akbar a wani hadisi yana cewa mutane biyu mu ci gaba kuwa madalla sun a kasuwa sun bude zane suna ciniki kafin su rufe kiyama ta tsaya malam wani ya yanki lomar tuwo kafin ya kai baka ta tsaya wato su ne a shararan halittun da a kansu kiyama za ta tsaya ya tabbata hadisi kiyama ba ta tsaya sai a kan tatattun yan iska Allah ka tsare mu Amin.
to abun tsoron an ce yana daga cikin alamar tashin kiyama kaga ana zina a bakin titi to ba a yi ne yanzu Ah. Allah ya tsare idanunka gabarin ainihin babe ka ga me ke faruwa Hmm? ko ka iska a ce wai a campus a jami'a a samu ɗalibai a motan zama ta gilashi ɗalibai ne ashe aikin banza suke yi me faru da mu ko gindin bishiya waɗannan alamomi ne na kiyama to Allah ce la ta'atikum illa baghta ba za ta zo muku ba fa illa katsahan abruptly unceremoniously haka za ta zo baghtatan yas'alunaka suna yawan tambayar ka ya manzon Allah ka annaka hafiyun anha kai ka ce kai mai yawan nacewa kan sanin ne kai kanka ai ba yawan tambayar ta kake ba shine hafi ai bahaf alladhi yuksir su'al anha game da ita tunda ka san mahalicinka ya je mata lokacin shikenan kai kanka baka sani ba na'am sai ya ce mai ƙul ga ya musu ƙari kan ƙari ko innama ilmuha inda Allah ai an faɗi wannan a farkon ayar ko ƙul innama ilmuha inda rabbi ƙul innama ilmuha inda Allah ga ya musu ilimin ta'agun ubangiji na kawai yake walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba ci gaba
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل يا موسى يا رسول الله لا أملك ني بانا ملك بانا ملكا ولنفسي ga kaina naf'an wani amfani wala darran ko cutar ma'ana ga ya musu ya manzon Allah ni ban mallaka ma kaina amfani ko cuta ba ma'ana Allah yana ga man ga ya musu kai manzona ne annabi na ne amma janyo ma kanka amfani ba hannunka yake ba balantana ka janyo ka tunkuɗe ma kanka cuta ba hannunka yake ba wannan an nuna maka Allah shine malikul mulk an gane ko to idan annabi kenan aka gaya mai haka ga ya musu ga yanda kai to kai kuma dan me zaka ji da kai ne kake da shi har a ce ai in na ga dama zan iya talauta ka yau ta kai ne matalaucin ai na ga dama zan azurta ka na baka da wannan lawani mumini yake yayi furta lafazi da za ta bayyana tsaricin sa ya nuna galbota rigado ba daidai bane annabi aka ce ka gaya musu sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ma'ana in kaga har na samu kama amfani to Allah ne ya so na samu wa kaina din yanzu ka dauki misali manomi idan ya je noma Allah ya bashi amfanin gona mai yawa to kare dauka ai saboda ni na kware ne na tuntubi yan extension services masana wata turawan gona a ba wannan bane in ka samu yana cikin illa ma sha Allah ko kuwa yawa jarrabawa ka fito da sakamako mai kyau Allah ya ba ɗaliban mu haka to karkarin ga hura hanci yana cikin illa masha Allah misalan na da yawa ta haka kuma misali in cuta ta zo baka da iyawa Allah ya kare ka gabarin fadawa cikin cuta da cutuwa ba iyawa ka bace ka su kwano mota Allah ya kare maka ita gabarin hadari ga wasu nan kwance jina-jina karkace ai ba dun na kware ba da ne maka musu nake wannan kuskure ne ba daidai ba ne amfanin nan da ya zo yana cikin illa masha Allah cutar da ta zo illa masha Allah to menene abin yi ka sallama ma Allah suna cikin abin da ke bambance mumini da kafiri walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wama massani su ka gaya musu ya manzon Allah ka ce musu da na san gaibi wallahi da na yawaita makaina alkhairi yanzu muna karatu da dalibai a sunan abi dawud da safe sai muka zo hadisi an fito yaki na na aisha Allah kamta sai zamanto abun wuyanta ya bace ko annabi sai ake ɗaya daga cikin sabai shine wa usaid bin hudayr yace je ka nemo ina kika aje abin wayanan naki ne aisha har babanta abubakar ya ce kin gani gashi nan kin jawa manzo Allah gosul aisha to mahallin sha sai nake shirin dalibai a lokacin to kun gani zaka iya zakulo matsala ta aqida anan masu cewa annabi ya san gaibi da sai ce ai yana wuri kaza ku je ku dauko ko kuwa to sai Allah ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibi da na yauta maka kaina alkhairi so karka wuce iyaka menene gaibi gaibi abin da ya buya daga gare ka kuma iri biyu ne akwai gaibi na dangane akwai gaibi saki ba kaidi gaibi saki ba kaidi shine gaibi na gaba daya hmm? amma gaibi na dangane shine dangane da ni abin da ke aljihunka ban sani ba haka ke ma dangane da kai abin da ke nawa aljihun baka sani ba ba sai na baka labari ba to shi suka kira relative ghaib al-ghaibul misli me kace a gidanka da sabon sani ba maka ba da labari ghaibi ne gare an gane yaro matashi a yanzu wa zai aura ya fara neman auren ba bai sani ba mataka a Kano take a Maiduguri a Anambra baka sani ba kuma in kai auren me zaka samu wannan ghaibi ne sai abinda hukuncin ubangiji ya fayyace kuma daga baya arabtum saboda haka ya ane wato da na san gaibi da na yawaita maka yana alkhairi yanzu ko kai ne inda ka san gaibi ah to yake ba za ka talauci ba wallahi ba za ka talauci ba ka san gaibi kuma ga talauci kuma ka tafi ai ba zai yi ina ka san gaibi ya kai ba ka da matsala kwata-kwata a rayuwar nan misali to sai mai duka sai ya ɓoye an nuna maka kasawarka sai mu kai kan shi zuwa gaban halaka sai ya faru ka ce inna lillahi wa da aka suka ce idan Allah yana nufin zartar da hukunci sai ya taka wa hankali mai hankali burki sai abin ya faru kuma ka ce kash ina ma da to kar ka ce da sai dai ka ce qaddarla wa ma sha'a fa'al wato institution na gaibi abu ne matukar ban sha'awa kuma yana da haɗari yanzu aljanu ba gaibi ba ne wake ganin su mutuwa gaibi ce ba ya taɓa ganin ta mala'iku gaibi ne rayuwar kabari a wurin mu gaibi ne a yanzu wanda suke ciki ba gaibi da sun ganta Allah ka samu ga alkhairi amin arabtum kuma ganin abu a fili ba lallai sai da shi tukun imani zai tabbata ba in ba ka sai ka ce sai ka ga aljana kafin ka imani da ita shi za ka ce sai na yake cewa lau kushifa anil ghita masdatu yaqina ni inda za a kware mini abin da ya rufe gaibi imani na ba zai karu ba dalili yace tunda Allah ya riga ya faɗa annabin shi ya faɗa to ba sai na gani ba faɗinsu ya ishe hajjiman yako yace da za a buɗe mini shamaki in ga abin da Allah ya faɗan nan ƙuru-ƙuru to imani na ba zai ƙaru ashe magana da turawa ke cewa wai seeing is believing gani ya kori su aurinsu ba nan su suka ce tun da sun ji to jin ya kori gani su aurinsu ƙarfin mai kenan yaƙini ɗin su misali to babu wanda ya san gaibi sai Allah shi yasa zuwa gun boka ya ce za ka yi arziki kaza kaza ba daidai ba mummunan laifi ne ko mai duba ya ce kaza kaza ya ne wannan raunin imani game da ubangiji ne abinda ba aka tsara maka a tsara maka tashi ka yi aiki ka ɗau matakin da ya kamata sannan ka nemi dace daga ubangiji sauraka da na kasance na san gaibi da na yawaita ma kaina alkhairi wa ma masani su asu da wani mugun abu bai shafe ni ba tunda yake haka ne to ya lamar yake in ana illa nadhirun wa bashiru liqaumi ni fa kawai nadhir mai gargadi ne wa bashirun mai bishara ne amma ga suwa liqawmi yu'min don da suka yi imani shi yasa yana daga cikin sunayen manzon Allah an-nadhir an-nadhir al-bashir an gane ko kana iya sa ma ɗanka suna Muhammadun Nazir ko Muhammad Nazir ko Muhammadul Bashir ko Muhammad Bashir ko Bashir kawai amma kuskure ne ka ce Abdul Bashir la Abdu ai bawa ne Bashir ai mutum ne bauta Allah ake danganta ba za ka ce Abdul Nazir la wanda tana masu kuskure su dinga sa ma 'ya sunaye abduljalal wannan kuskure ne babba hatta abdulrashid na sha faɗa abdulrashid ba suna Allah ba ne rashin tuntuɓin malamai da rashin bincike a duniyar karatu mutane suke abu da kan Allah kyauta amin saraka Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ni mai gargaɗi ne ga barin shiga wuta mai bishara game da shiga aljanna amma liqaumin yu'minun ga mutane da suke da imani اللهم اجعلنا من القوم الذين يؤمنون amin يوا حان الوقت أم؟ وانا نزام سيا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله yake cewa mutum yana masallaci idan zai bi ya yi alwala to sai sa takalmi da ba nashi ba to na akwai abu guda uku ko dai shi wannan mutumin yanayin matsuwa ta fitsarin ta sa hankalin shi ba ma ya kallon takalmi kawai sai sa ya shirya takalmi wuta akwai wannan na biyu wani ba mai zuciya mai kyau ba ne yana fakewa da wannan ne ya je sa abin da yake ba na shi ba na uku wani kawai ɗimuwa ce kawai ba matsalar farko ba ne ba ta biyun ba ne ba mara gaskiya ba ne kawai ɗimuwa ce akwai wannan halayen guda uku amma ni kuma abin da nake fahimta in dai takalminka har kafarka ta saba da shi da wahala ka sa wanda ke ba naka ba kuma ce ka ji daidai ya kamata ka ce a takalmin na wani kuwa na hudun wanne ne to to to wannan yana sani kenan takalmin shi baya bukatar ruwa tun daga slipper sai sa ya tafi tuwa ya bashi to kaga kuskure ne ai domin akwai yiwuwar shi wanda ka sa mai slippers kila lokacin da zai fita kuma kenan misali ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan yana faruwa da yawa in ka ji harami a makka da yawa akwai wanda suke zuciyarsu ba mai kyau bane last hajj mun shiga masallacin harami a madina da takalmi wanda yake mai kyau na sayo shi ina ta mako da abina a shi a ce kai mako kuwa wanda ya fi nisa zai tafi da kayan shi da sabi tsawon ikon Allah a masallaci annabi a madina a yau shekaru kusan ashirin a wannan masallaci masjidin sahaba farko farkon bude shi Allah ji ka Sheikh Aminu Din Laraba mu sun zo daura daga Madina ɗayan su Sheikh Abdurrahim Raddadi bokina ne mutum Madina nan masallacin suka zo sallah sai ya kwashe mai takalmi to kuma ne ne masaukin baki to ya ka iya ita da shola ya sheka san wannan mako a masallacin harami kasan ana yi da ba shi ke ne ce ma ana yi walantana muna miskinin amma dai ka san dai kame kame ne ba daɗi to sai ka ga wani ya zo abu ba na shi ba don me za ka yi to wannan ba kyau amma idan kana da wani wanda ya ce eh takal wani da Allah takalmin nan na suwaye zan ara ina ga haka yafi dadi ai kuma yafi sa maka rigar mutunci dan ba naka bane to masu wannan su daina wanda kuma ya sa da sunan aro bai tambaya ba to ba nashi bane ya dawo da shi in ba haka ba aya ta 29 a sura ta 4 Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wa min zalika nazum fa sawfa nuslihi nara wa kana zalika ala Allah yasira kar ku ci dukiya tsakaninku da banna wannan taba dukiya ne da banna wanda yake ba taka bace Allah ya gyara halayen mu Amin.
ina tambaya ta gaba alaikum salam waye tambaya dangane da misalan da ka bayar na sunaye Mm.
akwai bambanci ne a fasara muhammadun nabi muhammad nabi ya wato idan ka ce muhammadun nazir in ka lura inda za ka rubuta wannan an nazir ka sa alif wallam ai ana kiransa Allah na ma'arifa kenan yawa to idan kuka sa muhammad nazir ka cire babu alif wallam to menene bambanci idan ka ce muhammadun muhammad mai gargadin nan shi suka kira definite article da turanci wato Muhammad the preacher shine th amma Muhammad Nazir ya zama na kira shine indefinite article Muhammad a preacher shine bambancin to zai fi kyau ka ce ainihin Muhammad Nazir ba ba ba, ba, ba da alif wallam ba saboda an nazir wannan kirarin manzon Allah araftum yawwa so zai fi kyau ka ce naziru kawai ba tare da kasa alif wallam ba amma in kasa shi ma wannan inda ka san me kake nufi la'alla ba zai zama mafi kyau dai kar ka sa alif wallam tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah tambaya yace ya tabbata sallah yana cikin sai ya ji a zuciyarsa ya yanke ya fasa sallar can kuma sai ya ji ya ci gaba sai ya ce to sallar tana nan ma
to ai Allah ya faɗa a sura mai lamba 23 aya ta 1 yace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un lalle mu'mini sun ci riba waɗanda a sallah suna kankar da kai gaban Allah kenan yana da karancin khushu haka za a fahimta ta ya za ka bar sallah ka sha Allah sannan ka ce kamar ka fasa are you serious ka tsaya gaban Allah wani irin mutum ne ke kuta ka tsaya gaba Allah ka ce Allahu akbar sannan ka ce kamar ka fasa abin da bin mamaki to amma Allahu alam la'alla dama sallar bata zauna a zuciyar shi ba amma ai da wahala mai imani ya kabbara sallah ya ce kamar ya fasa amma tsaya akwai uzuri la'alla ya fara sallar ne sai ji kamar amai na taso mai ka ba musulmi uzuri mana yana da uzuri sai ga to da ya ci gaba gareja to kaga wannan magana ce da ba ko kuma sai ya ji misali bukatar ya je makewayi abin ya kuntata ma ya kai shi bango kaga to gaskiya da in tsaya ina ta takura ma kaina in je in gusa da larura mana to kaga duk zaka iya hararo wannan a matsayin uzuri amma babu wannan uzuri ka ce kamar ka fasa to sai Allah ya rabu da kai kenan a cikin hadisi wanda suke sallah suna kalle-kalle kallace-kallace sai Allah kau da kai gabar saboda haka idan mutum haka ta faru gare shi kamar ya fasa to ya fasa fasawar da Allah ya fasa fasawar ya sake sabuwar niyya ya yi istighfari ya tuba ga Allah ya san a gaban wa ya tsaya Allah ka gyara ibadunmu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
malai ana tambaya dangane da tattalin tsarin tattalin arziki a musulunci ya yake a to ai wannan ai cewa za ka yi lecture ce mai zaman kanta in kana so wani dan makaranta ne ku kira ni makarantar ku ku sami suna islamic economic system san gaya maka abin da na sani amma a takaice a dunkule a cure a mulmule a haɗa wuri guda manufar tattalin arziki a musulunci shine na farko arziki da dukiya ta dinga kai kawo a hannun mutane kai la ya kuna dolatan bainal aghniya minkum kada dukiya ta tattaru a hannun yan kaɗan da few manufar musulunci ke na biyu a kore talauci ga barin mutane ko yana da abin da zai ci domin kare ya shagala da kallon abin da ke hannun wani don haka ne aka ce a ba da zakka manufar tattalin arziki a musulunci duk harkar da za ta kunshi haram shari'a ba ta amince da shi ba za ta haramta giya ta haramta duk abin da bai halatta ba hatta da kuke ji islamic banking islamic finance din abubuwa ne guda biyar dole sai da su kafin tsarin banki na musulunci da inshora ya tabbata dole kar a yi cinikin haram kar kuma a yi cinikin kasada misali cinikin biri a sama kifi a ruwa ba a yadda ba ko ka ce wannan tinkiyar mai ciki na sai dan to ai bata haihu wace ko ka je ka samu gona ka ce to wannan masara da ka ko da dai ba a girbe ba duk na sai yabanya ba saboda idan ka saya akwai yiwuwar matsala ta samu abu kuma zo ana rigima da sauransu a toshe duk kofa ta matsala hmm? kada haram ɗazu ai ne magana yanzu ana hada-hadar canza kuɗi wai sai ka ga wasu mutum sai ce a bashi naira dubu goma tsohuwa shi ya ba da dubu tara sabuwa to ai kafin ma canza kuɗin akwai masu yi koma ana ma zaune lafiya ɗin sai mutum ya je banki ya zo da sababbi mint karkar misali 'yan 200 ita tun za ka je kawai sallah ta zo ga sababbi ba kuma lokacin canjin ba haramun kuke ci baya halatta to manufan tattalin arziki a musulunci haka yake tsarin ya kore tsarin jari hujja da tsarin kwaminisanci da markasanci sannan kuma ya ginu ne akan kai aiki sannan ka mallaki abin da za ka rufa kanka asiri kuma ka fidda zaka waɗannan su ne manya-manyan matsaloli idan kana maganan tsarin tattalin arziki a musulunci magana ce mai faɗin gaske amma tana bukatar muhadara watakil mai faɗin gaske iyaku na addu'o'i ya Allah bayan ka ne namu ya rabbal alamin mun zo jin littafin ka ne ya Allah ya Allah muna tawassuli da irin wannan haduwa Allah ka gama mu da gafaranka da rahamarka da tausayinka da kyautarka ya rabbal alamin duk abin da yafi karfin mu ya Allah kai mana maganin shi ya Allah ka sanya albarka a rayuwar mu da ƴaƴan mu da gidajen mu da neman mu da karatun mu da komai namu harka siyasa mu Allah ka gyara mana ita ya Allah Allah zaben nan ka ba da shugabanci ga bayan ka nagari waɗanda ka san na kirki ne kafin mu sanin shi ya Allah muna roƙon ka tashin hankali ka ɗauke mana muna cikin kunci na ƙarancin abin hannu Allah ka yi mana talauci akwai wahalan mai Allah ya kawo mana sauki arzikin mu Allah ka taimake mu matasan mu Allah ka yi musu agaji ka dafa musu ya Allah waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani Allah ka ji kansu marasa lafiya Allah ka tada kafaɗinsu masu neman aure Allah ka haɗa su da mataye na kirki mazan mu da mata rabbal alamin waɗanda muke da shi Allah ka ci gaba da taimaka mana wajen riƙewa ya Allah Allah ka kiyashe mu hasarar imani Allah ka kiyashe mu hasarar imani Allah ka kiyashe mu hasarar imani shine mafi munin hasara Allah ka sa kabar mai zama dausayi cikin dausayin aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin